أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cigaba da karatunmu na littafin umdatul ahkam ta babban malami alhafiz abdulghani ibn abdulwahidin al-maqdisi rahmatullahi ta'ala alai za mu tashi hadisi na hudu a cikin wato ainihin kitabu bahara da wannan shi zai zama karatunmu na uku insha Allah
بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استثمر فليوكب وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده
نعم قال يأتي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقى أبو هريرة عبد الرحمن بن سخركو الدوسي عند يا رسول hamsin da takwas hamsin da takwas ko da tara shi ya fi cikin biyun cewa lallai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce idza tawadda a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'a idan ɗayanku yana alwala to ya sanya ruwa a hancin shi kuma liyantafir sa'annan sai ya fyace wa man istajmara falyutir wanda zai yi tsarki na hoge to yayi shi witiri wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi idan ɗayan ku ya farka daga baccin shi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi fil ina'i to ya wanke hannuwan shi ko ya wanke hannun shi kafin ya sanya ta an yudkhilaha a cikin masakin alwala ya wanke so uku fa inna ahadakum la yadri aina batat yadu domin ɗayan ku bai san a ina hannun shi ya kwana ba wannan hadisi a lafazin da ya zo cikin sayul bukhari idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi babu lafazin ma'an cikin lafa a cikin sahih bukhari sannan a wannan riwaya thumma yanthur ba yantasir ba thumma li yanthur da ima wasa un bamma intasara nasara duk ma'anar shi daya na liyanthur cikin bukhari ومن استجمر فليوتر إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها كرواية يديه كو نسخة كباب من يديه أكويشكو يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ما عند يزور بخاري فليغسل يده قبل أن يدخلها sannan lafazin a fil ina'i shi ma bai zo ba cikin bukhari a wannan riwaya ya zo fi wa zo'ihi ne ƙabla an yi dukila ha fi wa zo'ihi sannan lafazin salatan wato ainihin shi ma bai zo ba cikin bukhari ya zo cikin riwayar muslim ne inna hadakum la yadri aina batat yadu lafazin muslim imam muslim ya ruwaito wannan hadisi ta hanyar abdullahi bin shaqiq daga abu huraira cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan staiqaza ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri ayna batat yadu ina shine lafazin muslim idan staiqaza ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina lafaz madadin yudkhil sai kawo yaghmis فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها مددا قبل أن يغسلها لكوش حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده يده مسلم دري بيود سبعين تقوس البخاري يفتد أن حديثي دريد ستين دبيو مسلم دري بيو da saba'in da takwas wanda a ƙasa malam ya yi wani tsokaci a lamba ta shida sauran lambobin duk mun yi bayani a lamba ta shida duk da a lamba ta biyar ya kawo cewa lafzul hadithi fi kitabil hamidi alhamidi mai aljam'u bai na sahihain wanda sunan shi muhammad bin fatuh ibn abdullahi bin fatuh ibn hamidin al-azdi al-yarmuqi al-hamiri abu abdullah ya rasu 488 to cikin aljam'u bayna sahihain al-juz'u ath-thalith safha 144 sai ce falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi aga bai kawo fil ina ba na lafazin bukhari ne ولم يذكر فيه الإناء ولا ثلاثا في شيء من الروايات المتفق عليه sai dai wacce riwaya ta musulun ita ta ambace talata sai ce wa kala zarkashi badaruddin kenan muhammad bin muhammad ibn bihdar ibn abdullahi al-misri shafi'i da ya rasu 794 a cikin littafin shi na annukat annukat ala muqaddimati ibn salahi kenan ya mawa muqaddimata ibn salah nukat ya fitar da wasu fa'idoji shafi na sha ɗaya da kuma littafin shi na al-mu'tabar ana al-mu'tabar fi takhriji a hadithil minhaji wal muktasar shafi na ɗari da talatin da uku duka littattafan azarkashi ne ya ce wa lafzuhu talatan ko wa lafzatu talatan lam yarwi hal bukhariyu ومن ذكرها في المتفق عليه كصاحب العمدة فقد وهم وهمين أنبتا ثلاثا دن أتشكين حديثا دا أكي غنى متفق عليها إتي قال ابن خزيمة ابن خزيمة يفعل في صحيحه ابن خزيمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة بن المغيرة ابن صالح بن, بن بكر السلمي النيسابوري أبو بكر الشافعي لقب بشيخ الإسلام وإمام الأئمة يا رسول الله أكو دشاء سيتي بعد أن ساقه بدون ثلاثا باين يقول وانا حديث يا أم بتيش باتارد لفظ ثلاثا دمبا سيتي لا أدري هذه اللفظة في لا أدري هذه اللفظة في الخ... هذه اللفظة في الخبر أم لا لفظ ثلاثا يتي بنساني وتنا تكن اسم حديث asali ko kuma ba ta ciki kuma saqahu ba'da zalika bi awraqin bis sanad al madhkur wa fihi lafzu thalathan wanda muka ji dama a wacce riwaya ta muslim akwai shi wa fi riwayatin litirmizi 43 marratayn madadin thalatha wa abi daud 104 marratayn aw thalatha sai ce waqtulifa fi raf'ihi an yi sabani gurin rafa'a salasan ɗin lafazin abu huraira ne koko yana cikin hadisi wanda yake marfu'i ɗin faƙal addara kutuni fil ilal addara kutuni cikin littafin shi na al'ilal juz'i na takwas safa ta ɗari da sha hudu a ƙarƙashin tambaya ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya tunda tambayoyi ne na asulami da sauransu daga cikin ɗaliban shi suke mushi da suka tambaye shi akan wannan hadisin lafazin talatan ɗin nan ya tabbata marfu'i ko bai tabbata ba domin dara kutun yana cikin wanda suke fitattu a cikin sanin ilimi na wato ainihin al'ilal sai ya ce raf'uhu sahihu rafa'a hadisin da lafazin talatan ɗin ya inganta wato ya zo da biduni zikiri salatan kuma ya zo bi zikiri salatan wanda muka ji a waccan riwaya ta ibnu shaqiqin zuwa ga abu huraira cikin musulun an fahimci wannan ko so don haka hadisin abin da yake koyarwa shine idan mutum zai yi alwala to yayi shakar hanci a cikin alwalar shi a farko fal yaj'al fi anfihi lafazin ma'an babu shi cikin sahih bukhari babu wannan lafaz amma dai daruratan an san ma'an din ake nufi ya sanya ruwa a hancin shi sun maliyan sur sannan sai ya fyace kenan shakar hanci da fyacewa suna cikin wajibai ko in ba a kira su farillai ba na alwala waɗanda al'imamu ahmad da mazhabar shi suka tafi a kai cewa المضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء ليس كما عليه جماهير الفقهاء من عنهما سنة an fahimta ko me yasa zai zama wajibi saboda umarni wal amru yufidu al wujub da ce fal yaj'al fi anfihi ma'an umarni ne ba a samu kuma wani sarifi ba da ya kautar da shi daga wajibci daga zahirin shi na wajibci kuma aikin alwala ta annabi sallallahu ba a taɓa ruwaitowa ya yi alwala bai shaƙi hanci ba a taɓa ruwaitowa ya yi alwala da tafasil in hadisan alwala sama da ishirin ba a ruwaito inda ya yi alwala bai shaƙi hanci ba don wato ainihin aya ta alkur'ani ba ta ambata ba wannan ba shi ke nuna cewa ba za a yi shaƙar hanci ba ba za a yi kurkuren baki ba domin aya galibi takan zo ne mujmala hadisi sai ya kayyade ta ko ya fassara ta ina fata an gane saboda haka da ya ambaci wanke fuska a dunkule ne shakar hanci da kurkuren baki wannan suna cikin tafasil na sunna shafar kunni aya bata ambata ba ma kuma annabi sallama ya ce al'uzuna ne minar ra'ashi ko kuma ibn umar an yi saɓani kan hadisin mawkufi ne ko marfu'i na fata an fahimci wannan na'am
قال رحمه الله وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنسك
أولي لفظين مسلم تريبيو دتلاتين دبقوي يتي فليستنشق بمنخريه من الماء فليستنشق بمنخريه من الماء يشاكي روا دقوفو هانتين شبيو yastanshik alma'a bi min qarayma ya shaki ruwa ta hanyar kofofin hancin shi guda biyu kasan minkhar shine fakhatul anfi min kharayn fakhatay anfi ana kofofin hanci ko thuqubatay anfi duka ana iya cewa su ake kira da min kharayn shi kuma al khayshum shine shi karan hancin wanda ya to daga goshi ya samar da hanci kuma al'amfu shi ne hancin gabaki ɗaya ina fata an gane kana karatun fiqo sai ka ji an ce maka abun gabar da ta kasance biyu ce murakkaba a jikin ɗan adam idan wani ya salwanta mai da rabin ta zai biya rabin diyan mutum haka wanda ya jikkata minhar ɗaya na hancin mutum sai zamanto wannan kofar hancin ta dama baya sansunan ƙanshi ko wari da ita sakamakon dukan da wancan ya mai to zai biya raƙumi hamsin rabin diyan mutu in ya salwantar mai da hanci ga baki ɗaya kamar ya kashe shi ne ba za a kashe shi ba shi amma in dai dan shi ya yi nuzuli ya yi tanazuli daga risasi shi ma a jima hancin wancan ciwo sai ce a shi a biya shi diya kaga kila shar daman talauci ya ishe shi kebura sun zagaye shi ta ko'ina sai to hancin nan nawa yanzu a biya ni diya to diyar rai za a biya haka ido da biyu aka kwakwala ɗaya rabin diya duka biyu diya abin da yake shi kuma shi kaɗai ne a jikin ɗan adam kamar al'aura su ga wannan diya ce gabaki ɗaya sukutun da guda ko kuma hancin gaba ɗaya an fahimci wannan ko to falistan shek bimin kharaihi min alma shi ma a riwaya sai ya ƙara da thumma yantasir thumma yantasir kaga lafazin li yantasir in can ga inda ya zo nan thumma li thumma yantasir shi kuma babu lamu sannan sai ya ainihin fyace shaƙa shine istishqaq istinshaq shi kuma intisar shine fyacewa wanda wannan yana cikin musulun kamar yadda muka ji sai ce wa fi lafzin a wani lafazi shi kuma wannan na bukhari ne kana iya rubuta kha don ta'aliki don kar abin ya ma yawa ka rubuta kha ka san bukhari ake nufi ka rubuta mim ka san musulun ake nufi ka rubuta kha da mim ka san bukhari da musulun ake nufi sai kun koyi ramzi an gane ko saboda sauri sai zo lafazin man tawadda'a falyastansir sai ya kara da wa man istajmara falyutir duk da anamu bugun babu amma na ku akwai ko falyastanshik yawa to falyastanshik kuskure inda zo cikin bukhari falyastansir ne kamar yanda wato ainihin ya kawo shi a nan gurin yawa to yanda ya zo a nan gurin a nuskar mu man tawadda'a falyastanfir kaga lafazin wancan da ya hada da wancan riwayar a ita ce dai ana a wancan ya zo liyansur nan kuma ya zo falyastanfir bukhari 161 sai ya kara da wa man istajmara falyutir ku nuskar ku na san akwai shi shi kuma namu sai ku kara wala yahya yawa wa man istajmara falyutir thabita fi hadhihi riwaya عند البخاري نعم قال رحمه الله الحديث الخامس عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب
لدى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه kada ɗayanku ya yi bawali a cikin ruwa wanda yake guri ɗaya wanda yake adda'im lafazin adda'im abinda yake dawwamamme amma a hakika ne ruwan ba dawwamamme ba ne ba zai iya zama asabahu ghawr zai iya kafewa zai iya kasancewa yana tsatsowa ya kafe yana da ido abinda ake nufi da adda'im khilaful ladhi yajri shi yasa sai ya kawo allazi la yajri ina fata an gane wanda ya zo a wata riwaya ar-rakid wanda yake tattara guri daya wanda ya zo cikin musulmi to da ka kada ɗayan ku yayi bawali a fitsarin da ruwa da yake guri guda wani kamar korama inda ba teku ba kamar kududdufi kamar tafki ko a guri ɗaya yake kar mutum ya yi bawali a cikin shi sun mai yaktasilu fi sannan kuma ya zo ya yi wanka a ciki bayan ya yi bawali yaktasilu minhu a shi ne ya zo cikin bukhari wanda muslim shi kuma sai ya ruwaito shi da lafazin lafazin bukhari summa yaghtasilu fihi lafazin muslim yaghtasilu minhu wanda duka su akwai wato ainihin bambanci tsakanin lafazin lafazin yaghtasilu minhu yayi bawali cikin ruwa kuma ya ɗibe shi a cikin wani masaki ya je ya yi wanka da shi a gefe shi ne ya tasiru minhu min attabi'idiyya an gane wannan ko kuma ya tasiru fihi kuma nan barfiya ne ya yi bawali cikin ruwan kuma ya shiga cikin ruwan ya wanka lafazin minhu ƙarara ya nuna ba a mutum ya fitsari a ruwa ya ɗibi ruwan kuma ya je ya yi wanka kuma ya yi ishara zuwa ga bai halatta ya shiga ruwan yi wanka ba lafazin fihi lafazin shi ya nuna cewa ba zai shiga cikin ruwan yi wanka ba kuma ya hukunta ma'anar shi ba zai ɗiba ya je yi wanka haka za a fassara wancan da wannan kuma za a gano wancan daga cikin wannan kuma abin da aka ce karka ɗibe shi ka yi amfani da shi kaga kai tsaye an hana ka ka shiga cikin shi ka yi amfani abin da aka ce karka shiga cikin shi ka yi amfani da shi kai tsaye an hana ka ka ainihin wato ɗibe shi ka je ka yi amfani da shi so a wata riwaya sai ya zo da cewa ta musulun ko la yaqtasil ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junub kada ɗayan ku yayi wanka a ruwan da yake guri guda alhalin yana da janaba kada ɗayan ku yayi wanka a cikin ruwan da yake guri guda alhalin yana da janaba a jikin shi wannan yana muslim hadisi na 283 ta hanyar abu sa'ib maula hisham ibn zuhra daga abu huraira wanda shi abu sa'ib ɗin siƙa ne to shi kuma nan sai ya ƙara fa'idantar da wani abu wacce riwaya ta farko ruwa ne yana zaune yana zaman zaman shi sawa'un cikin wata birka ne wani wato abin da aka yi na me ake cewa simon pool kuke ce mai sha'anin da ake ginawa a gida na masu hannu da shuni fisin to abin da ke tsaga gini fa shi ko ne shi ma fisin da zan ce fisin din na je kakko min dariya a shi duka za mu juna dariya na'am to sawa'un wanda aka gina shi ne ko wanda wato ainihin yake na bayan gari kududdufai duk dai ruwa da zai taru ko irin abin nan roban nan ta wanka ta zamani mutum sai ya bawali ciki kuma ya yi wanka ciki aka hana shi sai ya bawali ciki kuma ya ɗiba ya ce zai je ya wanka aka hana shi an gane wannan shi kuma wannan ba abin da ya shiga cikin ruwan na wata najasa amma shi ne ya kasance yana da janaba a jikin shi sai aka ce to karya karya yi wanka cikin wannan ruwa karya yi wanka cikin wannan ruwa to yanzu wa'inna hadisan suna nuna cewa haramun ne mutum ya yi bawali cikin ruwan da yake rakid ko kuwa suna nuna cewa wankan biye ba suna nuna cewa haramun ne mutumin da yake junub ya yi wanka a ruwan da yake rakid adda'im allazi fi makanin wahid ko kuwa yana nuna cewa idan ya yi wanka janaba ba ta ɗauku ba ko kuma ma yana nuna cewa ruwan ya ɓaci ɗayan uku ko ƙila su haɗu a gurin wasu malamai in yayi bawali cikin ruwa suka ce ruwan ya ɓaci a gurin wasu in yayi wanka da ruwan da yayi bawali ciki wankan bai yi ba in yayi wanka da ruwan da yayi bawali ciki ko cikin ruwan to yayi zunubi abu uku a gane ko ifsadul ma' عدم الإجزاء التحريم idan yi wanka yana mai janaba cikin ruwan da yake guri ɗaya ruwan ya ɓaci idan yi wanka yana mai janaba cikin ruwan da yake guri ɗaya adamul ijiza ruwan wankan bai yi ba sannan kuma at-tahrim wasu ka ɗau ɗaya wasu ka ɗau biyu wasu ka haɗa duka amma a dunkule akwai abun dubawa cikin wannan ma'ana ta da za a iya fahimta kai tsaye abin da dai yake musallam shine ɗayan biyu in ma dai haramun ne yana da janaba ya shiga ruwan da yake guri guda ya wanka ko kuma makaruhi ne an fahimci wannan amma a ce wankan shi bai yi ba ko a ce ruwan ya ɓaci da shi wannan akwai nazar a ciki domin mutumin da ke da janaba mu ɗauki na biyu mutumin da yake da janaba annabi sallama ya ce ai mumini baya zama najasa ko hadisin abu huraira annabi sallama ya hango abu huraira sai abu huraira sai lale sai ya ɓoye can daga baya bayan ya yi wanka ya dawo sai mai aina kunta ya abu huraira hadisin zai zo a gaba ina ka shige ni ya kai abu ya ce kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi tahara sallallahu ya ce subhanallah innal mu'mina la yanjus lalle mumini baya zama najasa tun da an ce mumini baya zama najasa kenan shi ita wannan janabar kanta ba najasa ba ce ba a zancen da ya fi ƙarfi shi maniyin ba najasa ba ne daka dan ya shiga ya yi wanka cikin ruwan da ya kasance yana daskara wankan shi ya yi a babin ijiza kenan sannan ruwan ya ɓaci bai ɓaci ba tun da asali ba najasa ba ne me zai sa ya ɓaci amma abin da ya yi ya yi zunubi saboda annabi ya hana an fahimci wannan to illar hanawan ne ya hana ne a matsayin kawai shari'a ta hana kaza babu wani bincike da za ka yi kuma dole ka sallama to wannan in kai ka yi haramu a ya hana ne saboda wato za ka iya kyamatar da ruwan ga waninka wani zai zo yana buƙatar ruwan sai ya ga kayi wanka ciki kana mai janaba kayi bawali ciki sannan kai wanka ba zai iya amfani da shi ba akwai nau'i na cutarwa a ciki to shi kuma wannan zai iya rabuwa zuwa ga tsakanin karhanci ko kuma haramci in ya zama akwai wani ruwan zai zama makarohi in ya zama babu wani ruwan sai wannan to haramun ne ka hana shi amfanuwa ta ibada ko mu'amala da ruwa an fahimci wannan matsalar amma dai ruwan ya ɓaci ɓacin da ba zai ɗauce hadasi ba bai ɓaci ba janabar shi tana nan ba ta ɗauku ba saboda ruwan ba bai inganta ba adamu sai hati ka adamil wujudi a a janabar shi ta ɗauku inda ya yi wankan shi da niyya amma dai yin hakan da ya yi laifi tun da shari'a ta hana shi an fahimci wannan ko to wanda ya yi bawali cikin ruwa sai ya yi wanka cikin ruwan ko ya yi bawali cikin ruwa sai ya ɗibe shi ya je ya yi wanka da shi ya matsayin wankan shi annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama hadisin abu sa'id al-khudri ke cikin sunan sai innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay'un lallai ruwa mai tsarkakewa ne at-tahur at-tahiru fi dhatihi wal mutahhiru li ghayrihi mai tsarkakewa ne ba abin da ke najastar da shi fa abin da zai sa ya zama najasa akwai lafazin da ya ƙara da cewa illa ma ghalaba ala launihi aw ra'ihatihi aw ta'ami aw ra'ihatihi in a gurin al-baihaqi amma wannan da'ifi ne da wannan ƙara to amma kuma ijma'i ya kullu akan ma'anar shi ijma'in malamai ya kullu akan cewa duk ruwan da ya zama ya canza da najasa ta canza launin shi ko ɗanɗanon shi ko ra'ihar shi to na ruwan ya zama to najis wanda mun gabatar da wannan a karatun akhbar amma in ya zama bai canza ba najasar ta shiga ciki lakin lam tu'athir fihi to wannan ruwa bai zama najasa ba bawali ya shiga cikin ruwa in dai har ba za ka ji warin bawalin ba a cikin ruwan ba za ka ji ɗanɗanon shi ba in yana da ɗanɗano in akwai wanda ya taɓa sha a yara suna mutum a baki ba za ka ji ɗanɗanon shi ba wani yaro da na gardi ai ba zai zama ɗaya ba kimar ba ɗaya ba ai na'am yasa in yaro ne ma da bai fara cin abinci ba in yi bawali aka yayyafa ruwa ya wadatar amma kaga kato wanda ya ci gurasa ya ci fanke ya ci muruci ya ci doya ya ci dankali ya ci wake wata auzubillah ko wato ra'ihashi shi ta canza in dai ɗayan ukun nan bai canza ba to yana nan akan cewa bashir ne zaka iya alwala da shi saboda wancan lafazin na la yunajjisuhu shay'u ba abin da ke najastar da shi ba abin da zai sa ya zama najas to kowane ruwa ne kuma in bawali ya shiga ciki in bai canza shi ba ba zai cutar ba gurin amfani da shi mun ce bawali ya wakilci sauran najasat kowane ruwa ne ko ko akwai wata kimiyya da ainihin sai in ruwan ya kai wannan adadin ne in najasa ta shiga ciki in bata canza shi ba yake akan tsarkin shi to shi ma akwai sabani amma zance mafi inganci hadisin idza kana al-ma'u qullatayn duk da wasu na raunata shi wasu na ganin shad ne wanda shi albani yayi hukunci akan haka amma yayi taraju'i haka hadisi ne tabbatacce idza kana al-ma'u qullatayn la yahmilu al-khabath idan ruwa ya kai tulu biyu to dau baya daukan dauda alkhabas nan bi ma'anan najis idan ruwa ya kai tulu biyu baya lalacewa tulu biyu a iya cewa kamar bido biyu manya ruwa ya kai kamar litir hamsin zuwa sittin ko ƙasa da haka ba wanda su shekul uthaymin suka yi bayani da cikin littafin fatuhu dil jalali wal ikram sharhin bulughul maram nashi sauran malamai da da in dai ruwan na da yawa da ya kai wannan adadin ko miqdarin shi in najasa ta shiga ciki to kaga ruwan da zaka je kai wanka a ciki kaga yana da yawa to in najasa ta shiga ciki in dai bata canza launin shi ba ta canza ɗanɗanan shi ba bata canza ra'ihar shi ba zai ɗauke khabafi amma in ta canza to shi kenan amma in ruwa kaɗan ne wannan sai aka yi saɓani imam ahmad yana ganin idan alkhariju min sabilai ne bawali ko ga'ibi to suna ɓata ruwa kaɗan amma sauran najasat sai a kalli in sun canza an ba su canza ba amma zancen da ya fi in dai kaɗan ne bai kai kullata ne ba to duk yanda najasa ta shiga ciki ta ɓata shi amma in yana da yawa in yana da yawa to duk yanda najasa ta shiga ciki in dai bata canza shi ba to yana na akan tsarkin shi to kuma iziya ya kawo sai dai ana ganin ainun najasa din ana kallon najasa ɓaro-ɓaro ga ga'idi nan yana yawo ciki to ba za a yi ibada da shi ba ba za a yi kuma amfani da shi a cikin al'ada ba kusan malikiya sun raba ruwa tsakanin tsahir da al-mutahhir tsahir da al-mutahhir sun raba shi wanda shi tsahir yusta'malu fil adat wala yusta'malu fil ibadat amma mutahhir yusta'malu fil adati والعباد سيكون نجس عند لا يستعمل به في شيء من العادات ولا العبادات زمو مجلل التي كان كراتون إشماوي عند ريل لا فيها an gane karatunku akwai karatu mai yawa amma dai bi hada alƙadiri kifaya insha na'am mutura
قال رحمه الله الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولمسلم أولاهن بالتراب
نعم و...
نعم وله مهم. بمعنى وله في حديثي هاي.
وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب عفروه الثامنة بالتراب وقفا كان لوك تبايا مالن يتي عن أبي هريرة رضي الله عنه راوية الحديث من تزن أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في الإناء إذا كري يشاء أبن شاء تكن مسكي الإناء ده أبن ذا إيا أجي رواتكي في إناء أحدكم تكن مسكين ɗayanku kwano ne tukunya ce kofi ne falyaghsilhu sab'an to ya wanke shi so bakwai wali muslimin ulahunna biturab muslim ya ruwaito da lafazin ula hunna biturabi na farkon wato ainihin a fara da ƙasa to hadisin abu huraira wanda yana cikin sayul bukhari hadisi na 172 da muslim hadisi na 279 a lafazin muslim ya ƙara da saba'a marrat فليغسله سبعا سيكاوشي فليغسله سبع مرات النسائي ده الإمام مالك ده أحمد دكة سنفتد ده حديث idan kare ya sha abin shan mutum to yanzu ba zancen ruwan ba fa ake shi ruwan ya zama najasa kai tsaye dole ka zubar da shi to shi kan shi kwanan shi kan shi kwanan sai an wanke shi so bakwai amma na farko sai a fara da da turbaya sai kawo hadisin abdullahi bin mughaffal sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza walagha al-kalbu fil ina'i faghsiluhu sab'an idan kare yayi lallagi a cikin masaki lallagi ya sa harshen shi ya tsakuro abu shine lallagi to in yi hakan miyau na zuba in yi lallagi a cikin masaki ko da wani abu ciki ko ba wani abu ku wanke shi so bakwai wa affiruhu thaminata biturab a karo na takwas sai ku ainihin kurkure shi ku goge cikin kwanan da ainihin ku cuɗa cikin kwanan da ƙasa abdullahi ibn mughaffal wanda cikakken sunan shi abdullahi ibn mughaffal ibn abdu naham ibn afif ibn asham ibn rabi'ata ibn adi ibn ثعلبة بن زؤيد بن سعد بن عدي وابن عدام ابن عثمان ابن عمرو ابن عدنان بقريشي ne ana kiran shi Abu Sa'id al-Kunya ko Abu Abdurrahman ko Abu Ziyad ya rasu 157 ko da tara ko 60 ko 61 a kasar Basra alhassan albasari ya ce yana cikin mutum goma da saiduna umar ya aika su basra su karantar da mutane addini kuma shine kusan wakilinsu a cikin wa'inda aka aika yana da ɗiya guda bakwai mamu zahabi ya ce ya kasance daga cikin ashabu shajara bai'atul ridwan da shi aka yi ta to asalin riwayar cikin muslim a wato ainihin hadisi na 280 ce amara rasulullah sallam bi qatl kilab annabi yayi umarni a kashe karnuka kuma kala sannan sai ce ma baluhum wa balul kilab to ina ruwan ma mutane da karnuka wana sai ya hana kuma rakhasa fi kalbil as-sayd wal kalb wa kalbil ghanam sannan sai sauki cewa mutum zai iya mallakan kare wanda zai yi farauta da shi da karen da zai yi kiwo an gane ko ruwa da ta kara da karen da zai gadin gona وقال يتي إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات باتن باب مرات ما أسأل الرواية سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب آه. سنة أبو داود يا رويت للفظ إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب سنة الترمذي يا رويت للفظ ulahunna a ukhrahunna bi turab da yana da alaka da wancan na baya to wannan hadisi a gurguje lokaci ya taho yana nuna cewa miyan kare yana cikin najasa mafi girma domin najasar sun kasu kashi uku akwai alghaliza akwai alkhafifa akwai almutawassita bain alghilzati wal khiffa النجاسة المغلظة ta ce kamar yawon kare domin idan kare ya yi lallagi cikin kwano sai an wanke su bakwai kuma a samu ƙasa cikin wankin fara goga ƙasa an gane shi kuma a wannan almughallaza sai kuma najasatul mukhaffafa najasa wadda take mai sauki kamar mazi tunda shi inda ya taba an aka yayyafa ruwa ya wadatar kamar fitsarin yaro wanda bai fara cin abinci ba namiji shi ma aka yayyafa ruwa ya wadatar najasa ce amma ba mai kaushi ba akwai najasa normal najasa ma'ana matsakaiciya ta ce kamar bawali da ga'iƙi na al'adami da sauransu sunan najasa ce kawai mutulaka an fahimci wannan to yawon kare yana cikin akhbathun najasat aka idan kare lallagi a cikin kwano to sai an wanke shi har sau bakwai wanda bincike na zamani ya tabbatar da akwai wasu virus da yawon kare ke dauke da shi an gano hakan ta hanyar masu mu'amala da kare a ci abinci tare da shi a yi mai kis a yi mai kaza suna kamuwa da wasu cututtuka masu haɗari na wata tsutsa da take shiga ta yi nasu a cikin 'ya'yan hanji da sauransu sa'ad abu aziz cikin littafin shi alfiqul muyassar yayi wannan bayanin ya nakalto maganganun dakatira daktoci na zamani kuma turawa ma arna da suka ambaci haka wanda mu ba mun yi na'am da maganar su bane ba kai tsaye mun yi a inshiya'i ga umarnin manzo ne sallallahu alaihi wasallam sawa'un wafaqa bahtawam am khalafa na'am haka wannan najasar da wannan illar da ke cikin yawon kare duk sabulin duniya da za a sa ko omo ko eh, duk wani salatesha da za a sa ba zai tsarkake shi ba sai wannan ƙasar ne haka kuma binciken nasu ya nuna wannan istinasan kenan muke faɗi sannan wankewa su bakwai a zahirin hadisi wajibi ne shine abinda manya-manyan malaman musulunci suka tafi a kai imamu shaukani ya nakalto cewa wankewa su bakwai din nan wato ainihin abu ne da ibnu abbasin ya tafi a kan shi da ibnu zubair daga cikin sahabbai su muhammadu ibn sirin da tawus ibn kaisan da amru ibn dinar da cikin tabi'ai da su auza'i da malik da shafi da ahmad cikin tabi'u tabi'ina da su ishaq bin rahuya abu thawrin abu ubayd dawud az-zahiri duka sun tafi akan haka wanda an-nawawi shi ma haka ya kawo cikin eh, al-minhaj din shi da cikin majmu' cewa shine mazhaba su da maz- mazhaba ta jamaahirul ulama sai ya ambaci cewa amma al-imam abu hanifa ya tafi akan cewa aka wanke so uku ya wadatar na fata an gane sai aka wanke so uku ya wadatar to za mu zo mu ji wasu 'yan ƙarin bayani sai kuma mu taɓa nukba insha Allah ta'ala in sallah tufa to mun ji cewa jumhurin malamai akan zahirin wannan hadisi wato ainihin suke kamar yadda su al'imamu shaukani da nawawi suka hakaito to amma sai dai mazhaba ta abu hanifa sun tafi akan cewa wanki uku ya wadatar Ah, kamar yadda alhafiz ibn hajarin ya kawo cikin fatihul bari sannan ya ce al'imamu tahawi da littafin tahawiyya kusan hanafiyul mazhab ne sai yake intisari ga mazhabarsu ta hanafiyya su ce abinda ya sa suka ce wanki uku yana wadatarwa ce so da an ruwaito daga abu huraira shi da ya ruwaito hadisin cewa ya yi fatawa akan haka ya yi fatawa kan cewa wanki uku ya wadata ina fata an gane ɗaya kenan sai suka ce a babun kiyasi za'iɗi ma inda yake na ɗan adam ko na wata dabba aka wanke so ɗaya ya wadatar naga kuma abin da yake yawu yawun kare kuma ka ce suka ce to idan yawun kare za a wanke za a yi wanki bakwai to bawalin shi fa ko bayan garin shi kuma wanki nawa za sai aka ba su amsa da cewa idan akwai a nassi to kiyasi ba shi da amfani dai akwai nassi to babu ba kiyasi ba shi da amfani kwata-kwata sun kawo ta'alilat da yawa to amma dai a maganar su na cewa fatawa ce ta abu huraira eh haka ne an ruwaito daga abu huraira cewa ya yi fatawa akan cewa wanki uku ya ainihin wato wadatar wanda sai suke ganin kamar hakan nasku ne kamar ya goge wanki bakwai to riwayar da aka daga Abu Huraira riwayar Abdul Malik ibn Abi Sulaiman ne daga Ata daga Abu Huraira Abdul Malik ibn Sulaiman duk da kasancewar shi a saduq ne alal aqal to amma yana yana kuskure kamar yanda Al-Hafiz ya kawo cikin takrib yace saduqun yukhti'u saduk ne amma yana yana kuskure to wannan akwai qara'in da suke nuna cewa yana cikin akhta din shi saboda an ruwaito kuma ta hanyar wato ainihin a Uthman ibn ibn Zaid ibn Ayyub daga Muhammad ibn Sirin daga Abu Huraira yayi fatawa da cewa wanki bakwai za wanda shi kuma wannan bawan Allah Uthman bin Zaid yana cikin waɗanda suke wato ainihin manya-manyan malamai Muhammad bin Zaid afuwa ba Usman Muhammad bin Zaid daga Muhammad bin Sirin daga Abu Huraira wanda wannan tsarikar wannan silsila tana cikin hanyar da aka kira ta da asahul asanid kaga ba zai yiwu a yi mukawamar waccan hanya da wannan ba haka dole a gurin babun fifitawa a fifita riwayar Hammad akan riwayar wato ainihin shi wancan ina fata an gane sannan kuma kaga abu huraira shi ya ruwaito hadisi sai aka samu aiki biyu daga gare shi wannan aikin ya saba ma riwaya wannan aikin ya yi daidai da riwaya to ne za a ɗauka wanda ya daidai da riwaya za a ɗauki wanda ya saba riwaya a matsayin ƙila ya manta ɗan adam ne zai iya yiwa ya manta kuma akwai abin da ke nuna cewa akwai kuskure a cikin daga maruwaitan kenan abin da ya tabbata shine shi ma abu huraira yana fatawa akan wanki bakwai ne ga ainihin a lallagi na kare a kwano ina fata an gane sannan mun ji cewa za a ainihin fara da ƙasa a riwayar muslim ula hunna biturab wanda lafazin shi ya zo kuhuru ina'i ahadikum إذا بلغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب أكن النسائي رويتوش لون اللفظ سيريشياتي إذا بلغ الكلب في إناء أحدكم آه سيكارس حديثا أكا الترمذي رويتو للفظ يغسل الإناء إذا بلغ فيه الكلب سبع مرات سيتي أولهن أو أخراهن بالتراب وسيكاوش دا وتؤنه شكه wannan shakkar ce ta sa sai wasu suka ɗauki cewa zaɓi ne aka bada za ka iya yin wanki a wato za ka iya farawa da ƙasa ko kuma ka sanya ɗaya daga ciki ɗaya da ƙasa kaga ukura hunna ya zama ukurul ghasalat zai iya yiwa da farko zai iya yiwa a tsakiya zai iya yiwa a ƙarshe akwai riwayar abu dawuda da ya ce as-sabi'a ma'ana ta ƙarshen ita ce za a yi wato ainihin da ƙasa wadda ita kuma wannan riwaya ta abu dawuda tana da rauni domin wato ya ruwaito ta ne ta hanyar yazid wato aban ibn yazid al-attar al-basri daga katada shi kuma aban yahya al-qattan yace baya karban hadisin shi tarakahu al-qattan daga da'ifi ne ina fata an gadi da an samu wasu malamai da suka wasaka shi kamar ibn hibban amma zancen da yafi karfi yana da rauni daka lafazin ya zama na karshe shine ya kawo asabi'a shi wannan da'ifi ne lafazin ulahunna au ukhrahunna shine malamai suka dan karu juna ilimi akan wanne za a za a rinjayar a cikin a cikin waɗannan lafazza lafazin dai muslim shine ulahunna babu shakka lafazin tirmidhi shine ya kawo ulahunna au ukhrahunna a biturabi الحافظ ابن حجر العسقلاني يا رنجا da riwayar muslim da cewa lafazin ulahunna biturab shine wanda yake za a yi amfani da shi shine za a yi amfani da shi yace min haythul akthariyati wal ahfadiyya riwayoyin da suka fi yawa sun takaito akan ulahunna sannan in an kalli dabbi da halat na maruwaitan waɗanda suka ruwaito ulahunna sun fi cika dabbi da hadda daka shine abin da yafi dacewa a rinjayar sannan sai yace wa min haythul ma'na aidan haythul ma'na aiba a ɓangaren ma'ana ma a fara sa ƙasa a goge sannan a sa ruwa shi ya fi a ɓangaren ma'ana domin sai ya ce a domin haithul ma'ana a ɓangaren ma'ana shi ma wato a fara wankewa da ƙasa ɗin shi ya fi sai ya ce li'anna tattribal akhirati yaqtadi al-ihtiyaja ila ghasli ila ghaslatin ukhra domin a ce na ƙarshe shi za a sa ƙasa na ƙarshe shi za a sa ƙasa a wanke kaga sai an buƙatu da ni a ƙara wani wanke kaga ya zama takwas kenan ina fata an gane saboda a fara da ƙasa shi ya fi ba wai a ƙare da ainihin wato ƙasa ba to sai lafazin hadisin abdullahi bin mughaffal da yace wa affiruhu thaminata biturab ko cuɗa shi da ƙasa a na takwas to sai wasu malaman suka tafi akan wannan lafazi shad ne da lafazin as-samina suka tafi akan cewa shad ne al'imamu sa'idi ya ambata ka cikin sharhin shi wasu malam kuma suka ce a a gurin i'tibarin ghasalat din ne idan mutum ya ya dauka kasar da za a sa a farko za a cuda ta ne ba tare da an sa ruwa ba kawai za a sa kasa sai a goga sai a sa ruwa sai a wanke to sai ya zamanto in an yi hakan ya zama kamar wanki takwas za a yi na ƙasa daban sannan kuma sai a kawo na ruwa a yi guda bakwai idan kuma ya zamanto za a gauraya ƙasar da ruwa ne za ka sa ƙasa sai a sa ruwa a kayan ulahunna ya ne fi ulahunna a wanki na farko a haɗa da ƙasa wanda hakan shi zai fi bayuwa zuwa ga shigar sanadaran cikin ƙasa a kafir ma'ana ƙwayoyin garkuwa wanda za su muƙawamanci ƙwayoyin cuta na jikin wancan yawon to aka sa ruwa zai fi danko da haka a goga da kyau wato kwana kaga an yi ɗaya kenan an yi da ƙasa kuma an yi da ruwa a matsayin wanki ɗaya sai a ƙaro shida kaga bakwai kenan ina fata an gane wannan to za mu bashi haka insha Allah sai mu tashi a hadisan alwala a gaba bi iznillahi ta'ala